أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلاً خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara haɗuwar mu a markazu ahalu sunna wal jama'a wanda ke yankwal karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna juma'a sha hudu ga wata na rabiun sani hijira shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ishirin da ɗaya ga wata na sha biyu shekara dubu biyu da sha takwas a darasi da ya gabata sati da ya wuce muna cikin tafsirin surat hud mun tsaya a aya ta saba'in da biyu wanda kenan za mu tashi ta saba'in da uku na da dama eh kenan muna cikin bayani na hijira dai daidai da na ga to sai aya ta 72 muka tsaya kenan za mu tashi aya ta 73 insha Allah illa ganin karatun ya sai daidai sai a karanta 72 amma kayan nan akwai tambayoyi wanda na shigo na gamu da su a nan kayan in shigo illa nasiyar harko idan da tambaya kayan in shigo rubuta kamata saboda a kan iya iya mancan na abu daban kina a rubuta tambayar kayan a hau a bani ita ɗan uwa na harko iya maganar wani malama abokin shi ne ya ce yana da kyakkyawar alaƙa da mahi shi iya mata dukkan abin da ya dace ɗaya mata na biyayya hatta kai yana koya mata karatu ko kuma duk dai abu na isa ne yana ma wani tsohuwa amma ta kai ita kuma irin wannan tsayin da ba sa gani wannan abin sai sa shi kuma sai bijire to waya yanzu na bijire da yana da hujja kaza da sarasata ɗan uwa kullum mu sani cewa tsoho ko tsohuwa ma'aiwa bayan haƙƙin Allah subhanahu wata'ala da manzan da Allah ya yi ku babu wani mai haƙƙi mahi girma a kan kuma na nasin ƙurani waƙada rabbuka Allah ta abudu illa iya fabil walidai da kisa wannan hukumcin Allah ne bayan ka abauta ta ma kowa sai shi sai maganar kyautatawa ga mahaifa guda biyu kuma wannan ya maka bayani إما بلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما كودا الله قدر كاوا يغري تسوا يا كاي مسو duka biyu ko daya Allah ma kashe kakka musu kalma mahi karanta kan uffin ko karama kalma ina da ban su a ran wace maka ba fulu bane ba fulu bane musu ya yi ƙarfin wani injin masu ceton sun gyara sau dubu gana na e kenan maganar ma'aiwa diyan da ma'aihi ya maka kalama mai karanta ta baka ka a samu ko tsoki ko tsoki kuma koda ya kai halin sharuta Allah ce kalama kamar kalama mai karamci ta karamci abinda yake cutar da mutane sai mutum ya dauke wai magana ka da ɗaukar da kuma da yawa ba akan Allah kan gama ka akwai tsahi marasa godiya akwai busa godiya amma kowannan kasa kana cikin halin jarabawa jarabawa ta Allah gama ka ta komun halin babanka ka bi shi a hankali ka ba shi haƙuri ko bakinka da shi haƙuri ba ba ko zancin kai karka mai da abin kamar wani ya gaya magana kai ma kana kaza a shi ita mutum yake hawa shi ma kaza ya za ka ce min kaza ko me ya maka kai dai ka mai tsakaninka da Allah Allah ya sani ko ce Allah tsine maka albarka ai ce Allah tsine maka shi Allah tsine maka shi Allah ya san me kake yi ko ce Allah tsine maka albarka Allah ma kaza mu ko muku adda in dai kai dani mai biye da shi gare shi kana mai bakin abin da ka iya wallah ko mai zama bai kama ka shi ne yake da cikin laifi ma na kenan mu yi kokarin hattara da maganar Allah zama ka tsoho mara godiya ko mai rigima dole ka jimure ka yi haƙuri in mai zai ga maka tsohuwa ce tsoho ne ka yi bakin ƙoƙarinka bakin isa ne ka mishi ko da bai zai maka shi Allah da kake don shi ce ka yako shi Allah iya gani mai kake ciki kudin shi ne magana kawai magana ta biyu cewa abin da ya yi a yanzu ga mata masala ta ƙarin gashi da roba ɗan wannan dogon magana ce a takaice malamai wani magana an nada da ne an tattauna duk abin da zai zama to wa mata ƙari a saman gashi da allah miki bai halitta duk wani ƙari da gashi ne da tsumma ne da wane ne malamai sa magana hatta ba ruka ba ruka sai ake hular gashi ake gwan a ɗora ta ko ko ita haramun ce wanda ta ce ai wai ta kamar wai ta mijinta kaza kaza annabi sallallahu alaihi yana rayi wata mace ta ce ya rasulullah rishin lahiya ta kama diyarta mai zurga gashi amarya ce kuma za ka ta gidan ango ta samu cuta ta zubewa gashi ko da mun bulalar da ce ya mai gashi ba inda ka daman gashin aro ba daman mai gashin ce kuma amma ta ce ya rasulullah zan iya mata dan ƙari a saman kan na gashi yace la baiwa inda har zai akwai uzurin sai a ba wannan baiwa da amarya ce kuma cuta ce ta kama ta tarishin gashi amma nan bai ba da dama ba a mata karin gashi da haka gaskiyar magana bai halitta haramu ne daga muawiya cikin sai bukhari na karuwa nan cewa ya zo ake haji ganin wata fitina ta wannan taurin ya ɗauki wani ɗan kumshi haka na ban gashi ɗaga ce ina shugabannin ku ina kaza kaza ce wallah wannan banu isra'il tun da matan suka suka tsarin gashi da shi suka hallaka abin da ya kai sai baro su har kuma hallaka su aiki da tsarin gashi akan tsari gashi tsari akan gashi haka mata ku yi tsoron Allah ku shawa kanku lafiya da magana tsarin gashi wace wani gida ai shi mai gidan ya san kan me ya magana shi ya san kan malaki bane ba in ji haɗin gida kuwa in kuma a yi da abin duniya dama haramun ne to ko mai gidan sa'awa shi mai gidan ya san wannan gashi na aro ne me abin bege wasu a ji tsoron allah a yi doka ta allah sai ya tambaya ta uku ta ƙarshe cewa mutum ne bawan allah yanzu ya yi aiki irin wannan na bariki kuma ya yi abin da bai dace ba na cin haƙƙin mutane wa ko tuba? ɗan uwa kullum magana sata wani irin wannan cin kuɗi haƙƙi biyu ne akwai haƙƙi tsakanin kai da Allah kuma akwai haƙƙi na bayan Allah hatta a haƙƙi mai girma wanda ake yankewa mutum hannu da ƙawa na fashi da makami wanda Allah ba da dama a kan mutumin a kashe a tsire amma da ce idan ya tuba kafin ku kama shi ba ku dama ku bashi da Allah kawai na mene ne yan uwa mutum yakan yi irin abin yayi daga baya da dama ba ta ba tuba shi kan kaci kama zane ba tuba a ya tuba tsakanin shi da Allah haƙƙin bayan Allah ya yawaita ibadar Allah kaskantar da kai ga Allah Allah ya san uzurin shi so akwai ruwa cikin sai musulun wanda kwarai tana ba mu tsoro wajen zalunci manzana ke ce masu habai a tattarunan mani muflis kun san waye matsiyaci kuma ce talaka suka ce almuflisu fina malla dina da wulamata wulamata ne wata wuladarham wanda me kun san talaka suke talaka a cikinmu wanda bai da dinari bai da kayan komi ya ce inal muflisu min ummati wanda yake talaka cikin al'ummata haƙiƙa mutane ta matsiyaci man ya ci yau mulkiyama bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya ci wa ƙarshe ta mahaza wa ƙasafa haza wa akala mala haza wa sufika dama haza wa zuluba haza fa yuta haza min hasanati wa haza min hasanati fa in fajat hasanatu fala an qadama alai wa khidda min khatayahu fa turihat alai thumma turihat fi an-nar ruwa muslim ya ce ni abinda ake kira matsiyaci cikin al'ummata ba inda kun tsammani mara kobi a shi ba wanda zai zo gobe kiyama kuma ya je da sallah da azumi da zakka da abu da ke nan aiki kuma aikin ya je ke nan aiki ne ma karɓaɓe wani har ya je kiyama bai ɓaci ba amma matsalar ya ce ya je kiyama ya cucuwa ne mana ya zura jinin wani ya ci dukiyar wani ya zagi wani ya bigi wani abin kaya a kan shi to a hidin kiyama kudin abu ne za a ɗauki ladan wannan za a ɗauki ladan shi a biya wannan a ɗauki ladan a biya ana biyan mutane idan ya je da da yawa a kenan cutar ta yi ƙarin ake shi za a ɗauko zinihinsu ya a rage gwalgwadon cutar da ya musu ya a ɗora a ƙara mai yauni kuma a tafi da shi gidan wuta kenan akan haka yan uwa wanda ya satarwa na mace wanda ya san ya cutu wani kana da haƙƙi na wani a kanka a nan duniya tun daga wuri ka yi ƙoƙarin namun neman yahiya kenan wanda shiga wannan halin abinda kudin zai yi ya tuba ga Allah ya kaskantar da kai ga Allah ya bayyana da nadamar shi ga Allah kuma ya yi wata ibada na filoli bayan ibukaitar ibada wannan Allah shi tsakanin shi da bawa ya ba shi abin da bauki ya amma ya mutane sai ya biya masa abin ta kaji ta can amma ko koma ga Allah ita kan tuba aiki ne wannan shi ne kullum amma akwai dama mutum ya koma ga Allah ya gyara ya ta ibada don samun biyan mutane yan wallahi wani dan uwa sudu ta wuce iya min tambaya wallahi ne a tunani na baiwa a samu wannan abin a wannan kasa kuma abin da shi dan uwan abu ne yayi kuma abin ya nadama ta abin wallahi malam ya ce ni kin wannan wani ɗan uwa ne wani muka yi mu'amala da shi ta kuɗi ba sata ba ce ya kashe kuɗin kun suka lalace ya ce na sa na ce a kama mun shi a rige mun shi kuma ka a kashi gaban shari'a wallahi ya ce kuma iya da ƙarshen shi wa ya sa cewa wala nan bawan Allah shekara biyu don iya gidan kaso kuma ba shari'a kuma shi ce ko a ƙarshen shi ka san me kanyi ne kurin ba magana shari'a kuma a gidan kaso ba a gidan kaso ya ce kurin a tsare mushi ba sani ba a da makaran a maraɗi a yi ne abin a cikin wayar ne abin da yi wa kana ne wallahi shi ya ce ya mu wai kan tsammanin a nijar wani zai ce a tsare mutu a gidan kasu haka kurin kai shi kuma a sha'ayi kuma wani da kari iya mai dukiya ne iya mai iko ne kun ce a tsare mai shi kurin ka a kasa gaban shari'a ma cewa wallah ma yanzu shekara biyu da wani abu kuma akan kudin zuzu biliyan ɗaya da wani abu kaga wannan akwai matsala duk da na baɗin wayan da mace abin da gaskiya ce abu ɗaya kodin wannan bawan allah abin zan gaya mai gaskiyar magana wannan ka je ka gan shi kodin a sake shi ba ta yi a sake shi ba ta yi don kuwa sai a nijar za ka saka shi saman miliyan ɗaya an ci miliyan ɗari ɗan ruwa ma ko ta ba a sako mutum a nijar kasa a nijar kasa miliyan ɗaya shekara biyu idan ba ka dago ana ba da akuya ma kashin shekara biyu amma dai gaskiyar magana a ce don mu'amala ina gama a ƙa'ida ma cewa ta mu'amala ba a riye mutum ko a shirar zamanin mu'amala ta ta bayyana wani wace ba mu'amala ta ta kasuwa bai lalace kenan ƙa'ida ba ka so ta ce to ka sa an tsare shekara biyu da wani abu ta ce wallahi wannan ka ce a sako shi bai ka da ka daga kamun Allah dole ka same shi in wa za ka tura kai ne umar ka bashi kudi ma ka bashi kudi kudin Allah baka ka bashi dukiya wadan Allah ka yaje ni ga wannan shine kun zama kamar abu wannan amma haka kurin da an hudo shi wallahi akwai girman haƙi akai wanda wani abin yana akwai masu wani abin wani wani wanda ya hudu nashi wannan wanda ya hudu nashi ba san iri nawa aka yin wani abu haka yan wa a guje mu zalunci zalunci Allah bai yake ma bawa haƙin bawa mun karanta satin da ya wuce dabba da aka zalimta da adalcin Allah sai ya tada dabba da aka zalimta ta rama zalimcinta ta constitute a ta koma ƙasa na ga kai mutum ɗan wa ya hanga ya tsoron Allah a gujin zalimci Allah ta mutu masu su tuba ga Allah su koma ga Allah a tuba ba ta shike na ka sai a ga tuba ga Allah koma ka sai ba daga Allah Allah ta mutu ga da dama biyan haƙƙin mutane kuran Allah ta mutu mu sai ka ja aya ta 72 muna cikin suratul hud insha Allah za mu tashi aya mun yi aya 70 amma ganin karatun zo daidai sai a karanta aya ta 72 sai mu ci gaba akan ta
qalat ya waylata a'alid wa ana ajuz wa hadha ba'li shaykha inna hadha la shay'un ajib ne suka ce qalu أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا wannan magana ce ta biyo baya bayan mala'iku tawaga ta mala'iku a siffa ta mutane sun kama ibrahim alaihissalam ziyara a lokacin da suka zo za su wuce hallakar da mutane annabi lutu alaihissalam a hanya suka biyo wannan wurin min jire sati da gabata sun ba na ibrahim bushara da samun da ishaq bayan ishaq amma da ɗan gyara yaqub wannan jin haka wannan tsohuwa mai imani abin ya ƙarni mata kai da mamaki cikin kalma da take yi ya wailata kai tona mata wayo ni a alidu ana ajuz ni in za a yi ina tsohuwa wani tuka kun tuci aƙin ajuzun aƙin tsohuwa bakarar dam tana budurwa ba ta aihuwa ta ce ni tsohuwa kuma wahada ba abin shekha ni tsohuwa ga mijina tsoho kuma ce za mu aihu kenan kwarai ta mamaki ta bi fuskarta ta ce ina hada da shehun ajiyar wannan kwarai wani abu ne mai iyaka mamaki jin haka su kuma mala'iku suka mai da mata amsa ƙalu a ta'ajabi na min amadillah za ki mamakin al'amarin allah kina wannan wani abu ne mai sauki a wajen Allah can ba makaranta da suka ce inda suka ce mata kazalika qala rabbuki inna wal azizul hakim eh haka haka tin kazaliki haka kina tsoho iya tsohon haka ubangijin ke fadi bayani ne umarni ne daga Allah labari ne daga Allah wajen bishara ce daga Allah zaki mamaki ne daga al'amarin Allah kuma tsara dan da mata dai da samun nutsuwa ya kuma ka biyo ba da addu'a rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait rahamar Allah da albarka ta Allah ta tabbata a gare ku mutanen wannan gida addu'a amsa addu'a ta albarka yace innahu hamidun majid shi Allah abin yabo ne dukkan aikin shi Allah ya cancanta a goge mishi abin godiya ne kuma majid kuma Allah mai girma ne abin girmawa cikin sifatin zata shi wannan kinan sun baka nutsuwa cewa wannan abu ne kaman cewa an riga an kare Allah ne ce zai haka nan kin kina tsohuwar kina tsohuwa Allah ya ci gaba فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط to إن إبراهيم لحليم أواه منيب
nan bayan mun ji da ibrahim san farko ya ji tsoro ya tsorata har sun gano ya shiga halin tsoro suka ba shi nutsuwa da cewa su 'yan saƙo ne na ubangiji zuwa gare shi yanzu ibrahim salam bayan wannan tsoro da ya kama shi da farko falon mata da an ibrahim rau kinan kwarai ya tsorata kwarai kun tsoron ya bayyana a jikin shi zina allah ya ce lokacin da wannan tsoro ya kuranye min ibrahim kinan tsoro ya tafi yanzu ya sake nan wannan ba matuta ba ne ba baƙi ne na mala'iku waje adul bushara tsoro ya tafi kuma ga bushara ta zo ta samun ɗa da jika masu albarka annabawan Allah yanzu bayan wannan sai yujadilu na fi komido ya gashi kuma ya shiga tattaunawa shi da yake tsoro ma ya kakarwa yanzu ya shiga ma tattaunawa a kaza ana an shiga jeba ana tattaunawa kan lamarin annabi mutanen lu tan cikin an kabu da talama ja'atul husun nabi ibrahim bi bushra qalu inna mulku al hadza kada tan an kabut falamma ja'a falamma ja'a husun nabi ibrahim bi bushra ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته قدرناها من الغابرين kanat min al-ghairin لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين na'am nan wai muna so na Allah ya ce dai lokacin da tsoro ya kurin yamma ibrahim waja'atuhu al-bushra la al-bushra labari mai dadi yazo mishi na samuwar wannan 'ya'ya a wannan halin tsufa yujadiluna fi qaum lut sai shiga jayayya kuma ta tattaunawa kan lamarin annabi mutanen lut to wancan cikin an kawo rage wannan ba cikin an kabu wallamma jaji suna ibrahim bil bushra lokacin da waɗannan manzanni suka je ma ibrahim an ibrahim da wannan bushara qalu inna muliku ahli hadhihi alqarya saboda shi labari mun zo za mu halakar da wannan alƙarya ishara ga alƙaryar mutanen annabi lut a lokacin nan ne ƙala inna fiha luta ya ce a ku hallakar da wannan gari a garin wa ko annabi lut kamar yadda za a hallakar da wannan gari ya ce inna fiha luta a wannan garin ako ako lut ƙalu nanu alam bi man fiha ga ce mu yi kasanin soyayya a cikin garin ya kai labarin da kaza kaza a kowa ciki nanu alam bi man fiha mu yi kasanin soyayya a garin su ɗan ake nan aiki na musamman daga Allah ba ɗan ake na musamman daga Allah suka su zalaga ka ga labarin lutsa gari su ce mun yi ka sanin annabi mun su wane ne a cikin garin kenan ka bar maganar rigima eh nan alad wa fiha kuma wannan mutanen da kake maganar za a halakar da a cikin kudu da nujiyannahu wa alahu za mu tsiratar da lu wanda kake tsoro a taba shin ko halakar da shi a shi da nuljiyan nahu za mu tsira ba shi kadai ba wa alahu har iyalan shi amma in na maratahu wanda za a ware sai matan shi kana ta minal gafiri tana cikin wanda su saura wanda za a ma azaba kaga nan kenan shi tattaunawa da yake yi cewa kaza kaza kaza a wannan mun ka sanin ganin kakka kawo wata rigima amma tana an rige wannan al'amarin ubangiji ya rige an kare ce inna ibrahim la halimun awwahun munib lalle ibrahim la gama jama aka so ko a ga maka halin waye ibrahim alayhi salam an ibrahim alayhi salam mai hakuri ne mai jimuri ne wasan da jimuri shi kan ibadar Allah kan jimurin abokan adawa kan kira irin da wuya da shade wanda shine farkon wanda ya fara hijira ya bar garin shi da jama'a shi saboda addinin Allah shine farkon muhajir ne muhajir larabi da yawan hijira ana yin ta zan je wasu masu kama ma gari kaza zan je wasu gauri kaza a shi bai san ma inda shi kun ya kan duniya kun ya kama gaba duniya kuran kurin shi ne za shi inda samu damu ta Allah kuran Allah kashe kasar Palestine a yau kenan wannan bawan Allah ce mahalla halim Allah ce mai haƙuri ne mai jimiri ne awwa awwa mutum mai kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala mai tadarru ne zuwa ga Allah mai kaskantar da kai ne ga Allah muni kun meme da komai shi zuwa ga Allah wannan shine halin wannan bawan Allah Ibrahim kenan mai kaskantar mana mai hakuri ne ko mai jimiri ne mai kaskantar da kai zuwa ga Allah kun meme da dukkan lamarin shi zuwa ga Allah subhanahu wataala yanzu bayan wannan maganar ta tattaunawa da yake mishi suka ce ya Ibrahim ya Ibrahim a'rid an hadha وإنهم آتيهم عذاب غير مردود سكت يا إبراهيم أعرض عن هذا kai wannan wannan rigima da kake kai Ibrahim kan Lut zaka zaka za a ka kawo da kai bana ka bar wannan magana eh ka kawo da kai game da maganar mutanen Lut ko Lut innahu qad jaa amr rabbik domin tuni al'amarin ubangiji ya riga ya zo kurin mun zo ‘yan zartarwa ne kurin mun zo mu zartar da almari Allah ya riga ya hukunta kurin an gama za a yi ‘yan ganin gaba ɗaya eh ƙarshen amurabbi al'amarin ubangijinka ya zo na halakar da su wa innahum atihim azabun ghairu mardu kuma su wa'ina mutane an riga an ƙare azaba ta tabbata ta zo kuma azabar da ba mai meda ta an ƙarewa ko yanzu aiki ne ba su koma sauran umarni kurin aikin za a yi kurin yanzu azaba ce tabbatatta wadda ba a maida ta ba su rita haka ne maganar su wannan arabi Allah Allah ya biya gama da su ne Allah ce
walamma ja'at rusuluna luqan si abihim wa daqa bihim zar'a وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب نعم تنزو الله سبحانه وتعالى كما ya takaita mana alamar yanzu dan wannan bayanin da ya gabata da ayi wannan bayanin a gidan Annabi Ibrahim alayhi salam wannan yan tawaga a siffa ta mutane amma tawaga ce ta mala'iku yan bulaguro suka zo gidan ibrahim alisalam wanda iya shi ma da farko iya tsammani mutane ne sai daga baya ya gano suka ya suka ba shi labari mu ga matsayin mu tukuna samu nutsuwa yanzu waɗannan baki yanzu mun tashi gidan annabi ibrahim salam mun bar gidan ibrahim salam labari ya bar gidan ibrahim salam yanzu labari ya zo garin lut ya bar gidan ibrahim mun zo garin lut garin yan liwaɗi Allah ce wa lamma ja'at rusuluna luta fi abikin lokacin da wancan tawaga wancan baki na malaiku da suka zo gidan gidan lut shi ma hankalin shi tashi sai abin yayi kamar damuwa bakin ciki saboda zabo su eh wadaqa bihim zar'a wadaqa bihim zar'a kuma ya kirjin shi ya mai abin ya mai kuma ci kenan ya yi bakin ciki an ga maka wadda ka bi mazan zara'a irjin shi ya yi kumci kenan kwarai hankalin shi ya tashi kuma mai mushkila gari ne na yin luwaɗi masu neman maza an san mala'iku sun zo a cikin kyakkyawar sun fata matasa wanda lalle dukkan alamun da mutane masu barin su shi ka tashi hankalin shi ya samu baki a gidan shi kuma na ga halin da garin shi ke ciki na neman maza kuma na ga baki ne kyakkyawar halitta yake tsammani baƙi na mutane wanda irin waɗanda mutane irin baƙin ba abin za'anin zara shi sa kenan baƙin ciki ya kama shi kuma abin ya bai kumci kenan ya shiga cikin halin damuwa kan za a ci mai mutunci kan baƙin shi wa qala hada yawmun asib ce gaskiya ce wannan rana rana ce mai tsananin bala'i kiran ya kada abu ya wani abu ya kasanta mana ya shiga halin matsala wa hada yawmun asib yau rana ce mai tsananin wahala ana mai tashin hankali babu yadda abin ya yi ƙarin shi yanzu ana cikin halin kuwa وجاءه قومه يهرعون وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات سبحان الله قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد الله أكبر وجاءه قوم يرعون إليه iya cikin wannan halin tashin hankali iya cikin halin wannan damuwa sai ga kuwa abin da yake tsamani yawa kana sai ga jama'ar shi 'yan garin shi 'yan luwadi yura'una ilai sun zo da gaugawa sun ga abin aiki na luwadi yura'una ilai suna gaugawa kamar a cikin kamar za a ji a yi za a yi za a yi fafata don kowa ya fata don da na ci mace kaji karaka gaugawa ke da abin da zo kowa zai kwafi nashi kowa zai kwafi nashi yau ana gaugawa yau ra'una ilai ya ce a gaya maka wa min kabar kanu ya amalin sayi'at wannan mutane kayan daman zan wani wannan baki daman suna wannan aiki na aiki luwa'i wanda aikinsu ke nakta ta turunta ƙuranar minar alamin kin suna zuwa maza su bar mata su je wajen maza dama aikin su kenan kafin sauran baki kenan shi yasa yanzu kenan tunda abin da suke yi yau an samu ajin bakin samari wani ashe da kamar kin a gari a gari da yake da mazinata aka samu bakin yan mata sun zo gari ana kuwa san mazinata da zaka bakin yan mata a unguwa ko a gari shi kenan sun fara sun fara dirkiya a karnuka amma dirkiya ga auren ko a gidan in gidanka ne su ma haka ne yanzu kamar sai mata zo an zo an kewaye ana da gaugawa ya ce wa min qabl kanu ya'maluna sayyi'at dama kafin zai wani bakin dama aiki su wani mugun aiki na aikin duwadi qala ya qawm haula'i banati ce ya jama'a ta wa'annan ga iyana na ce ishara ce ake iyani ya arama musu diye shi na cikin shi koko dukkan annabi kamar zama uba ne na wannan al'umma gaba daya kiran ga iya mata nan ku kama man iya mata haka yi musu wannan nasiha ga iya nan ga iya nan ga iya mata nan kunna atharu lakum ku wannan mata su ne masu su suke tsarkake na kalmar atahar kamar na da imamu kusurmi cikin tafsirin ke cewa kaka ɗauki wannan atahar tattalin tafadil mahi tsarki idan ka ce tafadil mahi tsarki ne kenan zuwa mazan ma akwai tsarki amma da yahin shi ne sauran bai ɗaukar ma'ana da tafadil mahi a da ka ce mahi tsarki kenan su ma mazan ma tsarki ne wannan kurin kalma ce ta ma'ana kurin wannan iya mata su ne tsarkakakku a gare ku kenan ba iya maza ba ya ce fattakullah kuma wannan abin da kuke so ku yi ku ji tsoron Allah kuma hada min barazana awalam nan haka annal alamin ko kuma da kai da man ba mun hada ka ba tsare mana irin wannan ka tsare mana maza kin da mu amma ka shi da mu amma ka shi ba mu hana ka ba aje ko irin wannan mutane kuma su suka suka hana mu kuma wannan da amma barazana da ba mu hana ka ba irin wannan abu kin da sun san hazo ko koyewa yake dan ka abu aikin manza ku shi zaki min barazana da ba mu hana ka ba ba mu hana ka ba irin wannan aikin ka koyewa mana maza fattakullah ku ji tsoron Allah wala tukhuzuni fi dayfi kada ku yi tattali akan bakina eh ku ya kuri bakina ne wannan fi dayf bakina ne da Allah abu kake wa bai san ba malaiku ne ah bai san ne ba san malaiku ne ba da abin da yake eh yace yace suka ce yace musu wala tukhuzuni fi dayfi kada ku yi tattali akan bakina dole baki suna kallon shi suna kallon abin da za a yi suna yi shi a laisa minkum rajulun rashid su ta ke a cikin ku ba mu da wani mutum mallatijo mutum mai hankali wanda ta wani jama'a mana ya sa ɗan wasu ya jama'a su yi hankali su yi haƙuri ba mai shirya da mutane ya ɓanna kurin wanda ku za da kumiya a cikin ba mutum mai shirya wa wannan abin haka ya gaya musu da suka ce mishi
قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد سبحان الله قال yanzu zuwa bayanin da yayi na ku ji tsoron Allah ga iyalan mata ku ji tsoron Allah fa ku kuma kadda ne akan baki na a za a cikin ku ba mutumin kware wanda zai sa sauran kan hanya dole bayan da ya kare kaf qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq kamar kamar cewa ka rantsuwa ta lokaci ka sani sarai ka sani sarai ba ma bukatar iya mata ka sani sarai ma lana fi banatika min haqq ba bukata ba ma bukatar iya mata kuma innaka la ta'lamu ma nurid lalle kai cin wannan lalle ka san cewa ka san sare manuhanmu kenan ta kashi suke da masu eh ka sare manuhanmu kenan su masu neman ta kashi ne ba mata ba me yasa kenan nan me kaman kenan kaman zaman shi zaman menene kaman zaman zaka bata mun lokaci me ba mata lokaci ka san sare mun bin bukata tsaya mata kuma ka sare lalle ka san sare me muke ni da muka zo ke wannan baki muke so kuna gaba musu yanzu ta hada tashin hankali ke nan duk bayan da an ture ba da ba ba mai hana kanku ba wani tijo ba mai sata hanya kullum sai an yi ƙal
قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد الله أكبر قال cikin dai tashin hankali ana abin da abin gama a gabanin a gaban ka ba a lawan cikin halin tashin hankali qal law anna li bikum quwwa iya guri dama a ce ina da ƙarfin da zan ture ku hana ku wani aikin aw awi ila rukunin shadid ko samu su masu kamawa wani zai kama min ni maganin na kenan kamar ƙarfin shi ya kare ni ba abin da zai bai da ƙarfi wanda zai hana su bai da jama'a wanda za su hana su inda ya yi burin da ya samu haka ƙarfi na shi na karan kanshi ko masu agaji su taimake shi kan hana wani mugun aiki kaga dai na abin shi maza da kace nu ya shi da ke da Allah ka kama Allah ka gawa rake kan kake da Allah sai wani bukhari rawato ta ya ga kama Allah tunda shi Allah kama yanzu ya gwada wannan iyakan gajiyawar shi kenan abu ya karshe shi a wani halin kenan kamar abu ya kan karshe karshe shi ya kare yin ba abin da zai iya kama na abu sai a lokacin nan ina baki suke قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيب ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب
wannan bayani lut alayhi salam tsari shi ya kare ba abin ya nashi ya kare bayan nashi ya kare kawo ya lut sai a lokacin nan wannan baki a siffar mutane baki mala'iku ne suka ce ya lut inna rusulu rabbik mukin wannan ɗan saƙo ne ma'aika ne na ubangijinka kakadin wasu da ba wani mai ƙarfi ba ne kun mala'iku ne eh kakadin wanda ba zai nema nema a nesa iya nema iya nema iya lalmi a nesa gafu yace mukin wannan ɗan saƙo ne na ubangijinka kuma abin da kake tsoro lan yi siru ilaik har abada ba su ba kai ba su da kun shigowa abin da ke tsaro a shigo a kama baki ko a ba su iya shigowa ne su lulaka sam sam ba mu ganin su shigo wajenka a ƙari da suke nan duk hankali ya harfanci ne su ne ba mu ganin su wajenka yanzu ko abin da za a yanzu kai da iyalanka fa'asal bi ahlik bi qit'in min al-layl kenan da gida kenan ba su ba shigowa kuma zama ga iyalanka cikin dare da kai da iyalanka ku bi dare ku bi dare eh ku dauki wani yanki in dare yayi kenan nan kamar ba za a abin kenan nan abin kenan abin ne da rana ido na da ido aka ce in dare yayi ku rigi duka a cikin yankin dare lokacin da ya so a cikin dare yankin dare ku bi dare cikin yadda iyalanka amma an mai wani kashi wala yaltafit minkum ahad kan wanda ya waiwa wannan yanzu lut kenan maganar cewa su shigo ta ƙare amma an gaya mai ilmar atak ina musibuwa ma a sabon amma maganar matakka ta an gama ita matakka abdin bala'in da ya samu jama'ata ya samu jama'ata ita ma zai same ta ken tana cikin wanda za a ma azab yanzu kenan magana hankali ya kwanta kuma yadda ce nan kayan abin ya zo ma Allah iya cewa walaqad rawadu an dafi fata masana ayunu fazuku azabi nuzur walaqad rawaduhu an dayfihi faqamasna a'yunahum fadhuqu azabi wa nuzur na'am yanzu ai ka san abin hidin zai su ga suna koyon sun shigo ko sai da ranka shi to kahin ma lokacin yanzu wannan suka zo wani kowa wannan suka fara Allah ce walaqad rawadu an dafihi sun nemi shiga wannan baki ko kamo wannan baki Allah ce fata masuna ayyunahum muka share da lama ran ka suna cewa malaka guda tashi ya bige su kuka biki bam bam wannan kuma mun tafsiri aka share daga lama su a gaban su wannan ya kowar su aka fara kace muka share idan su yace fazuku azabi wa nusur ku dan dan sakamakon azaba zan so mun tabi ne sakamakon kan gare mu wa'azi yanzu ga abinda yawa kamar kusan ba sun ba lokacin wuta kurin ka wuta cikin dare kuma kan wanda ya warwaya amma ita matarka innahu musibuha ma asabahum abinda ya sami jama'ar ta ita ma zai same ta to nan ganin ka san mutum da ya sha wuya kalmar suka zuwa baya an tattauna da asuba ya ga asuba asuba ya ga asuba za a hanka ya asuba kamar ya ga asuba ta tsawo za a abu sai asuba shi ba a asuba suka ce inna mawai da musubu da asuba za a gama da su yadda asuba kai yanzu kai ne ka ɗauki wani lokaci a cikin dare inna mawai da musubu lokacin halakar da su an kayyade farkon asuba asuba tana yi za a gama da su asuba kace alasa subu bi karibu ita asuba ba soce ba ta asuba ba soce ba ila asuba ne zace a asuba kusa ce kai a wace ya kuri ita ma asuba a kusa ce eh asuba ba ba kusa bace ba kenan kai gani san asuba ya hakuri asuba sai asuba ta haka Allah kaddara Allah ce gaba
falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaran وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد نعم التي فلما جاء أمرنا lokacin da ya yi wanda alabar umarnin hallakar da su lokaci ya yi shi ne a suba wannan wuri ja'alna aliha safila wal mutafikata ahwa yanzu alaka sai muka sanya aliha safilaha nace a hausa kin an wa garin juyin waina mun mai da ƙasa sama an mai da ƙasa sama ƙasa kenan an yi juyin waina sai muka sanya saman garin ya koma ƙasa kuma abin da ya wakana wa amtarna alaya hijatin min sijil mun mata ruwan duwatsu na gasassan laka min sijilin mandud kuma irin ruwa ne na gasassan laka mandud radadadadada ɗaya ba ba yankewa radadadadada haka aka yi musu ruwa wanda yake ɗaya bayan ɗaya ruwa ne na gasassan laka kun mandud wannan cewa mutane alaya matsara mun kira ta duk nau'i na azaba na ruwan da nau'in da abin da ke cikin ruwan nan ba maganar ba wancan duwatsu yau a yi ruwa kana daji a yi ruwa mai kankara kaga bala'i kankara ko ta zuwa kan take ma da suke ba itace kankara wannan yanzu ke cikin itace to kuma wannan kuma duwatsu ne mandud na gasassan laka ya ce musawwamatan inda rabbika wannan dutse wanda masana kowanne an ce da alama ina zai fada ba ka da kuna haka ba ƙari a tsare ki kowanne da alama daga wajen ubangijinka wannan bayani da allah yake yi ana wannan bayani da wannan al'umma da ce wa mahi mana zalimin bai'id wannan garin mu ake ba da labari inda aka yi wannan ruwan bala'i ba nesa ba ne ga waɗannan mutane a zalimai na zamaninka ko kuwa cewa su ma ba su yi ƙarin hakan ba kowanne kin dai tabbatacce ne ga Allah su ba wani gadar Allah don wannan gari na lut hikimar Allah dan Allah ya bata zata zama to aya har yau har yau wannan gari iya na wurin iya nan za a kai ka wurin gaje kasar an gaje Palestine yau iya nan suna kiran shi bahal mai a ibarar na mai ibarar mai tinna cikin abin suke mishi shi dai garin iyana wanda har a yawanci duk duniya babu ruwa mai tsananin gishirin shi yanzu shi ne ruwan da ba tsiron da yake hutu ba halitta a ciki ba tsiron da yake hutu a cikin shi yau ya ce yanzu misali duk wanda ya san ƙarihin gishirin teku a san teku dai gishiri ba ta shawa saboda gishirin ta ko to shi wannan ruwan ya yi takwas cikin teku a gishiri ya saba da na teku kuma lakaci ba marbace lakaci ba marbace ya ce zaman zuwa kamar cadi ya ka ce ma irin cadi a lakaci da turanci ne kacala ƙoramu kogin cadi kogin cadi kamar zan kogin cadi duka ce tana da tsawon kilo 80 tsawon wurin kilo 80 har yau yana kuma an ce a irin masu ilimin geografi ilimin abin kasa an ce a duniya shi ne ya ko'ina ƙasar teku daga nan sake na kona wani ma'aurin shi ne ko'ina lungu ƙasa wannan a binciken masu binciken ƙasa sun tabbatar da ƙasar da maka na wurin wurin shi ne kuma har yanzu ruwan iya nan za ka iya shiga don daga allah shi abokan gumi ramin allah iya ta ya shiga cikin ruwan habakin goye ya wuce ya je ya ga wadda idan shi abin da ji abin ruwan kenan abu ne ala'alla ya wani wurin iya nan aya ce ga mutane yadda ya ma wa'annan masu aiki da wata mayan wa kusa mace wannan abin da ya wakana wai a yanzu a wannan karnin bayan duk wani adaban da aka ce ba musu amma yi abin a yanzu sai ya yi da bunƙasa kasa lalle abin zamanin lokaci sai gane akwai alamun kwarai an zo ƙarshe duk wani shigantakar da ake arzu a dama ita ba da ba su armi da ba armi kuma da ba a samu da ba gari ne guda kudu ake abin amma yanzu kasashen duniya da banda ake abin a europe amurka da ko idan za mu tura suna zanga-zanga ba su yarda ba ya ba su yanci har ta kai su garuwa na turai an fara gama a almi ba dole su kuke allah ba abin zai jibki ba abin zai haka an ka cike nan ba haka bane ba kuma a yi jirgin allah zai rasu abin mamaki wannan mugun aiki wanda da ka tawai na annabawan Allah a taura ko inji dole zaune annabawan Allah akwai labarin da duk amma yau ya aka waye gari wanda suke da'awar su ba sa arme hebotar Allah kuma aka same su su ne a gaba wajen liwaɗi da iya na amana rabana rabana malaman kiristoci ko kwa labarin da yau daga yau ma mai jin labaru yau ma fafuroma mai ci a yanzu ya tara limamai na coci manya-manya ba ƙarana ba wannan ba tsarrakiya manya-manya yau yaukin wannan yau yaukin wannan aka tara ya zarge su da cewa wannan da ma'abayin wanda ana kan tura ba abu da ana ɓoyewa ya hutu a turai ƙungiyoyi kan musamman iyan da an neme ka an ma liwaɗin limamin coci ya liwaɗi da kai suna nan dubbanni a yarab da amurka kuma limamai ba ɗaya ba limamai masu yin ɗaruruwa limamai kuma da ba manyan wa zaka da manyan duniya an kai musu iya su musu tarbiyya a coci ashe liwadi suke da su da ana ana lullubewa to zamani yanci na turawa ya kai a yanzu kungiyoyi kwanan nan amurka na kun gani a mai kwanan nan aka kungiya ta wuta musamman suna dubunnan yare ga sunan suka wuce har ta sa shugaban cocin amurka ko san shi shugaban na cocin na amurka dole ya ji musulmi a ce maka ba abin abin bai gyaruwa dole ya wuto duniya ko da kallo ni da na gan shi a tele a cikin labarin ya wuto ya ya nemi ya ya ya bar mukamin nashi saboda ya ci rayuwarsu ya ci amanarsu kuma ya kuma aka tuhumi shi shugaban gaba daya na pumpkin na vatican king shi ma ya rigi ya san abin da ake ciki yanzu yau ya hutu ne ya tara manyan limaman iya shi ma zarginsu da sun ɓoye ishe daga yau bin mu tsara ɓoyewa wani tsari asiri wadda kira ya yadda an riya asiri masu wannan aikin in waka ji kullum mutum kai da kace baka armi saboda bin Allah kuma ka neman ta kashi haba Allah shaida mu duk mutum da zai bar magana Allah ba zai bar tsarin da Allah ya mishi wala a cikin matsala kai nan barin wani tsarin da Allah ya musu nuku arme suka ce ba arme shi ke da haka wani ɗaya ne an ake kaiwa a Amurka turai ake kai kamar da kamar ka yaro makaranta ko masallaci da gidan tarbiyya wurin tarbiyya ne aka yara abin ciwon su kuma yana sun girma da yawa sun girma wasu masu zaɓa kamar yanzu shi da abin da ƙari sun girma shi zaɓa kamar yanzu suke neman a wannan hukunci an mun an makon kasan waye ba shi da abin zai yana yayi iya ne yau yau kana an tare da zaka ba wace ba yawa Allah ya shaida mu yanzu kenan mun zo karshen Lut alayhi salam mutanen shi Allah ya gama da su ya halaka da su kamar haka abin yake mun ji dai nu hud salih lut kuma waya gaba وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط na wa'ila madayin a kahun shu'aiba kuma dai mutanen madayin mun aika masu ɗan uwansu shu'aib da yau madayin yau tana nan cikin palestine gari ne sananne shahararre iyanan kaji yau kaji yawan duniya kaji za a bada ma garin iyanan amma sa bada wani mulkata wani kabarin shu'aib ne alawa ala amma dai garin iyanan madayin mun aika musu da ɗan uwansu shu'aib mun sanin madayana kan labaran nan Musa alaihi salam na inda ya je gudun hijira lokacin da ya gudu ganin Fir'auna ko duk da kisa ce shahararra amma ba ta da inganci daga manzon da Allah ko Allah cewa annabi kun shi dai tsohuwa ce nasu mukil kisa Musa alaihi salam kisa ce kun ya je ga wani tsoho ko tsoho ne na gari wani tsoho ne babu inda Allah ko manzon Allah ya ce annabi zu'aibu babu kuma da tarihi an diba ba su da alaƙa zamanin musa da annabi shu'aib kwata-kwata ba tare ba bangaren nassin qur'ani da sunna babu abin da ya tabbatar da annabi shu'aib haka kuma bangaren tarihi bai kan haka ba amma labari ne irin na cikin isra'iliyat ya zo a ji ai annabi shu'aib ne wannan tsoho na musa to shi dai ma waye tsoho ne na gari lattijin kirki ne mai amana amma wannan shi ne annabi shu'aib shi ne aka aika mutanen madayin kuma wanda ya san abin geografi da tsarin ma wurin hutar wannan musa zuwa aka kware tsarin akwai damammanci kware ya ce mun aika ma mutanen madayana dan uwansu shi wani magana ce ta ibn kasirwa zai wata tafsir gadan ya wani ta cikin tafsir kasir ibn kasir an nan za a ce malamin tarihi a duniya cikin malamai ya cikin na gaba gaba shi ya kawo magana ibn kasir shi ya kawo shakkun rishin gaskiyar maganar dangan tsohon musa da annabi shu'aib kun dole bayan da na gaya muku cikin tafsir ibn kasir ya kawo bayanai gaba da kan isa musa alaihi salam yace mun aika wa mutanen madayana dan uwansu shu'aib qala ya qawmi ibudullah shi ma dai ya kira irin kira annabawa ya jama'ata ya mutane na ku bautata ma Allah malakum min ilahin ghairu ba ku da wani abun bauta da gaskiya in ba Allah ba bayan maganar shirka da Allah bautar Allah kuma la tanqusul mikiya da wani mizan kuma suna da wata wata cuta bayan wannan shirka da Allah suna rage haƙƙin mutane kadiba aibun zalunci ɗanwa wannan mutane suna bauta wani Allah kuma amma wannan haƙƙin talaka suka Allah ya kama gani aka gama kiransu a lokaci guda a kiraye su su kaɗaita Allah da ibada kuma ku bar rage haƙƙin mutane wajen awo na yauni ko na mizur na tiya da haƙƙin talakawa ne Allah ya bari ba aka wani wannan wa'azi ga kaɗaita Allah da ibada tauhidi kuma da rage rashin rage ma'auni kakko rage mizan mikiyar wani mizan a ce mikiyar abin mai zurtiya ce kwanko ne me a nan garin an san misali amma kwanko tumatir ne amma kwanko mene ne aka ce an san a nan garin ana aiki da kwankon tumatir na dala kaza na tumatir na dala ishirin ɗan nau ne inda mai inda ko inda mai ake awa gari shi ne kwanko mikiyar ta musu iya mu a zamana tiya tiya akwai jujut akwai ban suka ce hawa hawa ce to tiyar da aka san ana awo da ita sai ka kawo karama ko ka sa hannu inda aka samu suna yin cuta ba haka ba sai abinci ba laifi bane ba da aisha da yawa sai ake aibar da kacare gaba daya a kacare lazim a cikin al'umma kacare ne kacare har da addu'a ga mai kawowa daga nesa ya rahusa abu ne abin cikin al'umma ne amma hadarin cin haƙƙin bata wannan aikin e mugun aiki cikin kacare karyawa mutum tiya karya mutum mutum shi ko za ka sai da ka rage ko za ka sai a wajen shi ka maƙin shi haka suke akwai wasan aikin kuma shi ne mugun aiki ya ce kakko rage almikiyar wal mizan abin awo na kai shi ne na awo zuwa yanzu ko almizan wanda ake aiki na wuni kowane kakko rage in ne a rakun bi khayar ina ganin ku cikin alkhayar ba ku alkhairi da wadata wanda za ku ci haƙi haƙin mutane wa in ne a kafa alaikum azabu yamin azim azabu yamin muhim kuma ni ina muku tsoron azaba ta wuni wanda azaba za ta yana ga lokaci ya yi salafi mara ta insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh